بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wata'ala wadda ya sake dawo da mu wannan halka ta mai albarka bayan dogon hutu da muka dauka don gabatar da maulidai na shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun a ƙarshen watan safar har aka gama rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal ula jumadal thaniya yanzu har muna cikin watan rajab shi ma har ya kusan tsakiya maulidai suka dan tsakaita to yanzu mun dawo karatu kenan insha Allah kuma za mu tashi kan wannan littafi wadda muke cikin karanta shi a lokutan maulidai din kamar yadda aka shawarta za a kare su saukan su kafin a san sauran fannoni da muke yi bi mashi'atillahi tabaraka ta'ala amma kafin fara karatu kamar yadda aka sani yau dai 20 ne ga watan march watan uku kenan miladiya 2019 za mun dawo kenan insha Allah sai kuma in Allah kai mu ramadana kafin karatun mu ya tsaya inda akwai lafiya kafin mu fara fassara din za mu rera kamar da aka saba tare sai mu baiti kalbaiti saboda lokaci ya riga ya tafi na je wani wuri in litti sai ai fassara tare da bayani da gurgudu bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala al-fatih al-khatimi haqqa qadrihi min dar al-udin আরে তুলে ভার কে মে আমা জামো বেদে ওয়ানাবানি লিল কালে দেল মোস্তফার রাদে আবার জালে রাজমেল আঙ্গে নেন কল فلا إله هذا المصطفى ليس كالقديم فمن زاد في التعداد زاد يفيد فيه فبعيد لن يقال من غايته نفى كل شيء للورى وحمايته ودعا فقل بيتنا إما لون النهاية فروض العلا ينمي على كثرة القلب رياض يدعي لسان قرن قاود القلب سلال بالأرض صورانا وبدلا ندعي فمن قدرت تتلو لك الاسم نورا ومن اثر ياتيك نصر الله الى شيئا من قدسية المحتوى لا داء على من سرية المحتسب عداء رددنا شده منان البعل أزملت محمد لعزراته في الكرك والخلق يا الله ودعوه بلا تغلب
قدا وعلت إليه إذا رأيت الموت ندا وبعيت لمن تبع أسلم لذا فشفى شباب الروض أعضى نادى فنعيك من حسن ونعيك من أرض حلم أيام رضائك منعت ولدت ننال وعند تنائل الحسن تباينا فلما تتم الأربعين تما كان المكانتهم لأن كلال ولا دفعنا تنتهى بدرا ودوجا لا تعلم الكتاب الجواد في لكن وإذاتنا سمعت قوامسا لكن فجاء من مولاه بشرى لكن كما جاء بأس الأمر والأمر بالعرف ولم يعلو تبارك نجما آه يبشر برضوان آدم آه وينذر بالنيران خلقا آه فياده بالأرض لما آه حليبية في قلبي للنور يا الله فسبحان من أحدى للخلق متى ورفعه ذات ولينا متى وجلى له نورا وعلما متى قدواته مثل الكهولات متى بل بيرهم يدعو ولا قلبه يقوى ويقرأ وقد نقى من الرجس الله وكفى قوي كان أنقى رأوا وشد بروح رأوا ورد زوالك فجر
حق قدره ومثال لطيف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق فلا هادي إلى صراطك المستقيم ولا علي حق قدرك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين imam alfazazi radiyallahu ta'ala anhu a wannan littafi nasa ishiriniya ta khamisul wasa'il a wannan harafi farkonsa na fa'i yake cewa a rikatu libarkin minti hamata mumidin wani fahani lilkauli fil mustafar rabi wa ƙultu lirazmil amfi wa ƙultu ko faƙultu faƙultu saboda wurin ya ɓuya ne a littafin faƙultu li ragmil anfi min kulli mubghidi wa zahiru hadha al-mustafa laysa tanqadi wa man zada fi at-ta'dadi zada lahu fi ad-dha'f yace a rikutu alfazazi yace na rasa bacci na rasa bacci minti hamata libarke dalilin me narsa baccin nan ya ce libarkin saboda wata walƙiya mumidin mai haskawa na kasa baccin nan saboda wata walƙiya mumidin mai haske mai haskawa min tihamata daga ƙasar tihama shine makka mahaifar annabi Muhammad. Walƙiyar da ta walga daga taurin to sai ta hana ni bacci, na kasa bacci saboda tunanin wanda aka haifa a gurin, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan bahani, wannan rashin bacci, wannan walƙiya na bahani sai ta farkar da ni lilƙauli ga in tashi in saɗi magana fil Mustafa a cikin abin zaɓin Allah annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam arrabi wanda yake yardadden Allah sallallahu Alaihi wasallam. Faƙultu sai na ce, liragimil anfi na faɗa akan yabon annabi ne. bisa turmuza hanci min kulli mubgidi daga duk wani maki to kagara sai ya kawo abu da bisa siyaki na umumi ya kawo shi da na kira ko min kulli mubgidi don ya don ya game maƙiyansa shi mai magana da ko maƙiyan manzon Allah tunda maƙiyansa suna jin haushinsa saboda yana son annabi yana waƙi annabi maƙiya annabin kuma su kuma ba sa so a bi annabi to sai ya kawo abun da siyaƙin umumi don ya game maƙiyansa da suke jin haushinsa da yabon annabi da yake da kuma ma maƙiyan annabi ɗin gurgun da ba sa so a bi annabi sallallahu alaihi to za a kama fa wa za'ilu hadha al-mustafa darajoji fifice-fifice na wannan abin zaɓin Allah annabi Muhammadu sallam laisa tanqadi hayya ai ba sa karewa har abada darajojin annabi ba sa karewa fifice-fificen sa da ya fifici halittu ba sa laisa tanqadi ba sa karewa har abada bari ma kace alfaza ya ce man zada fit ta'dadi wanda duk yayi dadi wurin kirge ya zauna zai ya yi ta ƙari wurin ƙirge ya yi ta ƙara ƙirga su ai ga wata daraja ma kaza ga wata daraja ma kaza ya ta daɗawa wurin ya ta ƙari cikin ƙirga darajojin annabi da da fifice fificen da yawa halitta to za da tofi dafi ya daɗi ya daɗi wannan darajojin ne wurin ninninkuwa kana ƙari cikin ƙirga su suna ƙaruwa cikin ninkuwa ya ka shi yasa suka zama laisa tanqadi ba sa karewa har abada fadailu ai darajoji ne in baka san su ba lam yuqaf laha inda gayatin ba a tsayuwa a gare ta a gurin a ce wai an iso wato makura ba taba ba a ba a tsayuwa nan gare ta a ce an iso gaya matuƙa a ce wasu doktoci ko profesoci ko wasu mayon wato tunani su haɗu su yi ta tunani su yi ta dif tunani wajen su gano ƙarshen darajojin annabi ina baya yi wa'i fada'ilu darajojin lam yuqaf laha ba taba tsayar da tsayarwa gare ta ba ita wannan darajojin inda gaya ta ce an iso gaya makura an shafa fati an iso babu babu wannan gurin gaya din makura din babu shi nafat kullu shirkin wannan darajoji na manzon Allah sallallahu ta kore duk wani tararwa da Allah lilwara galita darajojin annabi da suka bayyana wa duniya sai ta wannan darajojin sai ta kore duk wani tararwa ga Allah da halitta take yi an gane wa amayatin da duk wani jahilci sai aka kore shi daga barin halitta duk wanda ya samu ya ɗasa daga darajojin manzon Allah ya ga girman annabi ya fahimce shi to ba shi ba jahilci ba shi ba tararwa ga Allah wa wani abu abun bauta waja'at bi tauhidin wannan darajoji da fifice fifice sai ta zo da kadaitawa ga Allah wa nuri hidayatin da kuma haske na shari'a duk wanda ya fahimci girman manzon Allah to sai ya kaɗaita Allah ya kuma samu haske na shiryan Allah. fahud fi sana'in ya kai abokin magana kai riko cikin yabo cikin yabo yabon waye malahu min nihayatin wannan wanda bayi da makura annabi muhammadu ba shi da ba shi da matika inda za a ce in an iso nan to darajarsa ta take faburin to ka riƙi yabonsa ka kama kai ma yadda na kama ni ma raudul ula ai dama dausayi na ɗaukaka dausayin da yake a tudu dausayin da yake a fili yalmi yana daɗuwa ala ala kasratil kaɗafi bisa yawan ɗasa bisa yawan ɗasa wato dausayin yana ta tudu wanda ya samu wuri mai kyau to ana ɗasansa yana daɗa ƙara yabanya an gane ana ɗasansa ma'ana tsinka na ‘ya'yansa gurgur ana tsinko ‘ya'yan yana ƙara aifo mai ake cewa abin findi fure na yin wasu ‘ya'yan saboda ya samu guri to haka manzan Allah yake su sallar kana ƙirgawa suna daɗuwa darajoji sai ka gama ba abin da kai ashe sai ka ƙare haka mutu ba abin da kai a wurin counting na darajojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar dai yadda wannan dausayi na ɗaukaka ɗin ɗasa ma'ana tsinka yake daɗa wato sa shi ya rika ƙara ‘ya'ya ya rika haifo ‘ya'ya riyabu yadul ihsani ai dausayin nan in baka san wani dausayi bane shine dausayi na yadul ihsani na hannun kyautayi dausayi ne na hannun kyautayi shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi an gane bayanin kuwa dausayi kan ba wuri ne mai ni'ima ba to shi annabi ne ake sifantawa dausayi ne shi na hannun kyautayi kyautatawa halitta tabani kullun tana gina usuraha manya-manyan benaye na wannan kyautayi ɗin. Annabi Muhammadu. Bayarwa kawai ake ta yi. Mana dausayi na ta gina benaye na kyautayi ɗin. Kullum aikin kenan wannan benaye sai sako kyautayi suke ta yi. Sai bada baiwa halitta kawai suke. Fata ja'alu batal adili. Ko? Fata ja'alu suraha. bahala adli fil ardi haka zaka sun koyar da shi sai ya fita ma yadal ihsani din kenan da ake tadi fata ja'alu sai ta sanya suraha an gane katanganta katangan wannan benayen kenan fata ja'alu ma'ana yadal ihsani sai hannun kyautai ta sanya suraha katanganta batal adli fil ardi katangattan ta rika watsa adalci a duniya an gane ba wanda ya shimfida adalci wa duniya ai kaman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam janabinsa halararsa ita ta shimfida adalci wa duniya kowa yake ɗasa daga gare shi to wannan hannun kyautayin da ta gina benaye na baiwa sannan wannan hannun sai ta sanya katangu na wannan benayen suka rika shimfiɗa adalci a bayan duniya a bayan ƙasa wallahi annabi shi shimfiɗa adalci a bayan ƙasa kuma albishirinku shimfiɗa adalci a bayan ƙasa shi yake kawo da alheri wa duniya kai Allah ma bai aiko annaba ba sai don su zo su shimfiɗa adalci ka san kuwa dole shugabanmu annabi Muhammadu ya zama jagaba kukurma jagaba a wurin shimfiɗa adalci haka ne me Allah ya fara yace bai ai ainihin dalilin aiko aiko annabawa ma don me don su shimfiɗa adalci ne laqad arsalna rusulana bil bayyinati aha eh wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bilkisɗi kaga dalilin kenan aiko annaba liquman nasu bilkisɗi kisɗi ay adli dalilin kenan kaji da farko laqadar halna sanda Allah ya rantse da zaci wallahi mun aiko rusulana manzannin bil bayyinati da hujjoji wa anzalna ma'ahum alkiti ma'ahum menene ma'ahum alkitaba ma'ahum alkitaba wal mizana ai muka aiko tare da su ma'ahum alkitaba littafi wal mizana da ma'auni liyaquman nasu bil qisti domin mutane su tsayu da yin adalci a duniya amma su annaban su suka zo da shi ne su shimfiɗa adalcin mutane su tsayu da yin adalci a bayan ƙasa to ga ashe shugaban mu shine jagaba a wannan sallallahu alaihi wa sallam shine mannan gurin kenan fataj'alu ma'ana yadal insani kenan an gane da ba manta ba ko sai ta sanya me sura ha wannan katangun wannan benayen basal adalci sanya su shimfiɗa adalci fil arzi a bayan duniya a bayan ƙasa wannan kaga wannan faraudul ula yanni ala kasratil qadfi yanni din nan kuntuna annumu ko alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa ali wa ahli wa ashabin ma al ali wal ashabi menene farko harafin farko alayhi salatu llahi thumma salamuhu مع الآل والأصحاب مع الآل والأصحاب الكرام ذوي النما ما أبوتين ما أبوتا دعوة sabai kenan ma abota daɗuwan daraja ko to kaga shine ai to anan wannan faraudul ula yanmi ala kasratil kasfi shi dausayin daukaka wanda yake a sarari kenan yana daɗuwa a bisa yawan ɗasa daga gare shi wannan ana kiransa na manta ban gaya muku ba wannan a ka'idan malamai na balaga isti'ara ce isti'ara ce ana kiranta isti'ara tashrihiyya wata rana ku rika rikewa tun daga yanzu ku rika tsintan matsalan balaga ran da muka zo dama ku dan taba jin kamshin wa'insu abubuwan isti'ara tashri'iyya sunan wannan zamu zo isti'aran kala kala ne isti'ara there are several kind of isti'ara to wannan dai kenan daga cikin isti'ara isti'ara tashri'iyya murashaha ake cewa ko kace tashri'iyya to wannan ma da muka fata ji alubatta al-adli fil rawdi fil ardi suraha ita ma isti'ara ce amma ba irin wancan ba wannan kuma takhyiliya suke ce mata wancan isti'ara tashri'iyya wannan kuma na yanzu isti'ara menene eh takhyiliya za mu zo ai mun zo balangan za mu zo za ku za ku ji abubuwan duka insha Allah to sai ce wa bazlan nada to sai kuma ya sanya hannun baiwan nan baglan nada ya rika shimfiɗa baiwa ya rika shimfiɗa baiwa wal urfi da kuma kyawawan abubuwa kyautai urf anan ma'ruf dil a cikin halitta ya rika sa su wato wato hura ko وبذل الندى والعرف في الخلق حورها حورها يسنى غور الإين إنت إذا وانا هنم بيوان أنقاني يسنى تباير دا كوتتك دا الكيري أنقاني بياني تو أما أينه دارت أبنا free translation na abu ma'ana وبذل الندى والعرف في الخلق حورها sai zama sha'awanta maimakon hurul aini sai kace sha'awanta a duniya kawai ba da baiwa da kyautai ba ta da wani sha'awa sai wannan domin huru ana sakansa akan mata kyawawa huru ana sakansa wato shine wa hurun na'in kan zalil lu'lu'il maknun kenan to yana dauka sannan huru ana sakansa akan abu mai fari farima mai haske haka ƙalal hawariyuna hawariyin to su masu fararen kaya din to duk dai yana dauka to anan ko kace haskenta ko kuma kace matanta hurul aininta to in matanta hurul aininta ne ana nufin sha'awanta babu wani abu banda ne sai ta kyauta sai ta alkhairi shi da fata alu yadal isani kana anna badlan nada wal urfi fil khalqi aba a cikin halitta ba ka da wani sha'awa sai ba da baiwa da kyautatawa a cikin halitta famin usratin yajlu lakal hissu nuraha haka ne to alfaza zai ce na rika sheka famin usratin mana na rika sheka daga daraja usratu daraja falala fifiko na rika shi ka daga daraja ya jululakal hissu nuraha da gani na ido na fili ke bayyana maka haskenta an gane na rika sheka darajojin manzon Allah wanda gani na ido dinnan wannan magululun ido ba sai an an kawo ma abun wai a ɓoye an faɗi wani abubuwa wanda ba a fili yake ba ma misali kafin a gani a gani na ido ma ɓolo-ɓolo zai bayyana maka hasken wannan darajoji na annabi muhammadu ka gane su mana ba sai a ma'anan ba a hissan ma'anan hissa ɗin hissu ɗin nan ma'anansa gani na ɓolo-ɓolo abinda za a taɓa ko a gani ko a taɓa da harshe ko a sunsuna da hanci shi ake cewa hissu ɓolo-ɓolo amma an ce abu ba wai ba a idrakin sauraron nan sai a ce ma'anan shi yasa zaka ji ana tada hissan wa ma'ana a fili da a ma'ana yanzu ma'ana hankali ai ma'ana ne hankali wai ina zaka ga hankali da idonka ina zaka ji hankali da kunninka ina zaka taba hankali da hannunka ina zaka sunsun hankali da hancinka to an ce wani yana da hankali to wani abu ne banda ba a gani amma wani yana da jiki a gani na kallo yana da jiki in ƙarya aka yi zan musa za ce haka wannan lange-langen iri na ne mai magana shi za ce yana da jiki misali haka zai yi waye ko? to an gane ko darajojin sayyiduna rasulullahi na rika sheka da su wa min usratin na rika sheka wa'annan darajojin da yajlulakal hissu nuraha wanda wato daraja ta gani na ido na fili yake bayyana maka haskenta za ta fili daidai wanda bai da ido wa min afarin ya tika nassan an sufi yaga na rika sheka wato da wa min afarin ko wato na rika sheka daga wani abu na darajojin sayyidina rasulullahi din ko wanda ya zo maka ta hanyar riwaya wa min din nan wa min wancan usratin din kafin ka ce asarin din wa min usratin ya tika azarun an sufi nasan kenan na rika sheka da wasu daga darajojin annabin wanda su ba wai gani na ido kaɗai ba ne na ƙuluƙu zai bayyana maka gane su ba ba ma shi kaɗai ba a shi riwaya ce ma ta zo da cewa annabi shi ne kaza annabi shi ne kaza darajojin aka zo da riwaya ma'ana akwai abin da shi ma faukar riwaya ne ba wata aya ba wata hadisi kawai da ka ga annabi kawai ka san kawai wannan zai Allah ya bashi wani abu akwai abin da kuma riwaito shi aka daga littattafai to shine wannan nabi wanda ake faɗi wa min usratin na ya na rika shaka daga wani abu na darajojin annabi wadda ya tika nafsan an sufi wato min asarin kenan min asari ko wani sashi na wannan darajojin ya zo maka ta hanyar asar riwaya min asari ya zo maka ta hanyar riwaya ya tika ya zo maka nassan ɓolo-ɓolo a fili an sofi daga wasu littattafai na hadisi kenan ta fita? aha sai me ilashi yamin kudusiyatil mutawallaji ala himamin sidiriyatil mutasa'idi haga? to wayannan darajoji kuma ababe tararwa ne mana ila shiyamin kudusiyatin zuwa ga wasu tadodi ɗabi'u tsarkaka ɗabi'u tsarkaka tsarkakakku almutawalladati ko almutawalladi haka yawwa wato masu tsarkin wato wurin haihuwa ɗabi'u ne na sayyiduna rasulullah sallallahu tsarka masu tsarkin wurin wato haihuwa masu tsarkin wurin haihuwa makanul wiladati kenan ai wurin haihuwan kansa shi ma in baka manta ba ana cewa wurin albiladul muqaddasa saboda me saboda makanu wiladatin rasuli sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai ya dawo kudsi biladul muqaddasa haka ke kira su kuma ko da yaren garin ku ne ma haka ake cewa kasa mai tsarki me yasa ta zama mai tsarki saboda an haifi manzon Allah wurin haka ma Allah yake la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad dalili kenan saukowan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan garin shi yasa ya zama har Allah ke rantsuwa da gare yake jinjina da girmama garin mana ila shi yamin zuwa ga tadodi dabi'u qudusiyatil mutawalladi ko masu tsarkin wurin haihuwa ala imamin sidriyatin ay sidriyatil mutasa'adi mutasa'adi makamin su'udi ne da ka mutasa'adi ni na wannan wai mutasa'idi ko zai fi kyau mutasa'adi an gane bisa himmomi ko masu bigiran hawa a sidratul muntaha sallallahu alaihi wasallam annabi yana hawan darajoji ne wato bisa himmomi wa'anda wato masu bigiran hawa a sidratul muntaha himman annabi yadda take yake takawa wato ya kai a kwatanta shi da hawan da su himmansa take hawan da take ya kai ta kai har sidratul munta ma'ana yadda nisan sidratul munta himman annabi ta kai haka sallallahu alaihi aha na'am yawa yuraddidu ra'iha maqalata mushrik ra'iha duk wanda ya ga wa'innan himmomi na manzon Allah masu wato masu hauhawa bigiran hawansu ɗin hasidatul muntaha yake kaiwa wanda ya ga wannan himmomi duka yuraddidu maqalata munshidin zai maimaita faɗin wani mawaƙi me yake cewa mawaƙin fununul ma'ali ukmilat li muhammadin duk dangi na ɗaukaka na girmame girmame na ɗaukaka iri-iri nau'ukan ɗaukaka iri-iri gaba ɗaya an cika su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani nau'i asnaf kenan funun din duk wani nau'i na ɗaukaka an cika su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an tara su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li usratihi fil khalqi wal khulqi wal wasfi li usratihi saboda fifikonsa fil khalqi a cikin halitta wal kulki a cikin ɗabi'a wal wasfi a cikin sifofi annabi ya fifici halitta a wurin halittar kanta da halitta in ka kalli iran halittar manzon Allah to ya fi dukkan halittar duniyan nan haka kuma tada ɗabi'arsa ta fi ta dukkan mutanen duniya haka sifofinsa sun fi na dukkan halitta gaba ɗaya shine li usratihi an gane da zo mun famin usratin ko na rika sheka daga fifiko daga daraja ko to shine nan aka ce fununul ma'ali ukmilat li muhammadin dangi nau'uka na na daukake daukake an cika su na daukaka gaba ɗaya an cika su ga annabi muhammadu saboda bai usrati saboda fifikonsa kaga famin usratin din kenan saboda fifikonsa fil khalqi a cikin halitta wal kulki da kuma fifikonsa a bangaren abin da ya shafi hali na girma walwasfi da kuma sifofi shi yasa ya samu wannan hudahu huwa alhuda sai ka je ƙarshe can hudahu shiriyar manzon Allah huwal huda ita ce kawai shirya ka kama ta ita kadai kar ka yadda wani ya zo ya ja ka gefe wai zai shiryar da kai amma shiryar da zai daura ka kai din ta saba da ta annabi a'a hudahu huwal huda kamar yadda Qur'ani ya ce qulinna hudallahi menene huwal hude gaya musu ya rasulullah shiryar Allah ita ce kadai shirya to mu kuma hudahu huwal huda shiryar annabi Muhammadu ita ce kadai shirya domin ita ce ta Allah fala tughlab alayhi karka yadda arin jaye ka akan shiryar annabi araba ka da ita karka yadda arin jaye ka araba ka da ita wa alqi ilayhi zahara aqdika muslimin wa alqi ilayhi kai wurgi kai jifa zahara aqdika kai wurgi da Ba gadon bayan ƙudurinka ilaihi zuwa ga shiriyar annabi Muhammadu. Ha, wai, ba a cewa a cikin magana sai ce, ai, babbon na abu kaza shine kaza. Yanzu a ɗariƙa, ba na cewa wazifa ita ce ƙashin bayan ɗariƙa ba. Haka ne? To, ƙudurinka, doctrines naka kenan, ƙudurce-ƙudurcenka. abinda ka ƙudurci a ranka galon bayan ƙudurin nakan ka sadar da shi ka jefar da shi ya fada tsakiyar shiriyar annabi muhammadu da kai kan kamo da fada wa alƙilai ka yi wurgi zuwa gare shi zahara a ɗibika gadon bayan ƙudurinka musnidan kana mai jinginuwa da shiriyar annabi muhammadu gadon bayan ƙudurinka ya jinginu da shiriyar annabi muhammadu aka alƙilai kai kan kamo rai wa baya kariman kai cappa ga karimi annabi muhammadu sallallahu babba ba kai cappa da shi ka miƙa hannunka kai cappa kai shakki na ban girma gare shi karimin da kai cappa ga karimin da tsaba aslan wa maulida wadda ya tsarkaka a asali da gurin aihuwa ko aihuwan ko kuma lokacin aihuwa. Wannan wurin akwai magana. Haka ma malamai suka ce, wato wurin masdari, in aka samar mini, ya zama masdari mini, wato akwai maganganu dai a wurin kawai kai kam. Yana ɗaukar fiska uku ne, maulidu yana ɗaukar makanul wiladati, maulidu yana ɗaukar zamanul wiladati, maulidu yana ɗaukar mauludi. abun aifuwan gurin aifuwan lokacin aifuwan yana cewa maulud to annabi gurin aifuwansa ya tsarkaka lokacin haifuwan ma ya tsarkaka abun aifuwan annabi muhammadu kenan ya tsarkaka to kai cappa na ban girma kai wato kai sallama kai mubai'a kai mubai'a ga kariman babba annabi muhammadu sallallahu alaihi wanda ɗa ba aslan wa maulida ya daɗi ya tsarki na asalinsa iyayensa kenan sun tsarkaka ko wa da umman wa abban tsarkaka ne sallallahu alaihi wa alihi wa alaihim wa sallam haka maulidan din fa shabba shababar rauti sayyidina rasulullahi sai yayi tashi yayi girma shababar rauti irin tashin dausayi ah balahun nada wadda raba ta damsasa shi raba raba take damsasa shi an gane a'a dalla dausayi kam wadda yake da tsirrai a cikinsa sai raba irin ruwa mai sassaucin nan ya rika sauka kansa ya kake tsammani zai yi yana samun ni'imar raba tana sauka a kansa ya kake tsammani ai ni'ima za ka gani ya lif lif lif lif to haka annabi muhammadu ya tashi sallallahu alaihi wa sallam fa shabba sai ya girma ya tashi shababar rauzi irin tashi irin girma na dausayi afdalahun nada wadda wato raba annada raba afdalahu ta damsa sashi fana'ika min husnin wato ya ishe ka fa na daga wannan kyau na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kyau na annabi Muhammadu ya ishe ka ƙarshen ƙurewan kyau kenan wa nahi ka min arfi ya ishe ka kuma na daga kamshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan gurin yake nufi ha tambaya nake abin da yake nufi shine wa nahi ka min husni idan ka zo daga da jikinka ka zaho fu ka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idonka wannan kana kallon sa to fa nahi ka min husni annabi ya ishe ka a wurin kyau idonka ba za ta taba ganin abu mai kyau irin annabi Muhammadu ba to kansa ya ishe ka inda idonka ya kalle shi to kyau ya kare sannan wa nayi ka min arfi in ka matso kusa da shi kuma ba abin da zaka yi sai kamshi tashin kamshi to wallahi kamshi ya ishe ka in ka zo gaban annabi Muhammadu kai kamshin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hulan fihi ayyamar raba'ita kammanat وزادت بمرقى نشئه وتفننت وعند الثناء للأشد تبينت فلما استتم الأربعين تمكنت مكانته لا عن كلال ولا ضعف هلن wannan sifofi ne fihi ayyamar raba'i takammanat ko da suka buya a cikin sa shi annabi Muhammadu ne a ranakun shayarwa. Allah sa kun fahimce ni, ko kun fahimci mai littafi. Muna maganan sifofin annabi Muhammadu ne, shi ne alfaza zai ce hulan sifofi ne. Kun tuna wani hadisi? Wadda wani balaraben kauye ya durkusa gaban annabi sallallahu bayan annabi ya ce akwai wasu mutane da za a daura kan mimbari gobe kiyama laisu bi anbiya a wala shuhada'a za a daura su alama na bera min lu'lu'in min nurin ko zakirai wani balarabin kawai ya yi lingama ya ce ya ce a ya ce assalamu alaikum ya ji hulan to balarabin sai nil da wani ce ya rasu ka sifanta mana su to da wannan kalman aka yi aiki na hulan ina wurin da ya ce ka sifanta mana su sifa kaga hulan kaga sifa kenan sif hum lana kenan to sifofi ne fi ayyamar rada'i takammanat ko wato sifofi ne da suka buya cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun shayarwa ma'ana wannan darajoji da muke ta faɗi da isa da cika da baiwa da duk abin da muka faɗa ga manzon Allah din nan suna nan a boye a jikin annabi tun lokacin da ake shayar da shi ba su dai bayyana ba ne kawai amma suna nan tare da karka ɗauka wai sanda jibrilu ya zo ya kawo mar wa'ayi bayan ya cika shekara arba'in sannan wannan darajojin suka zama nashi a'a rasulun min maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama don lokacin shayarwa tun lokacin shayarwa an manta abin da ya faru lokacin kiyo yana tare da yaransa abokanansa din nan wani suka zo su kwantar da shi suka fede suka fasa kirjinsa suka fede suka cire wani abu akan mayar kamar ba a taba kirjin ba in ba daraja da isa da cika ba me zai sa haka sallallahu alaihi wa sallam saboda ka shine wannan wazadat bi marqa nashihi wa tafannanat wazadat sai sifofin nan suka karu suka ta karuwa bimarƙanar shi da hauhawan tasowansa yana tasowa wannan sifofi na darajojin suna ƙaruwa an gane suna ƙaruwa suna ta ƙara bayyana nash'ihi ta wannan wurin nash'ihi eh ban ji ba nashi i alhamza ne nash'ihi luga biyu ne akwai nash'u akwai nash'atu duk ya halatta nash'u nash'atu an gane eh menene qur'ani yake cewa kuma Allahu yunshi'u yunshi'u nash'ata kaga ka gani ya zo da nash'atu a can to yana nash'u nash'atu duka tashi growing an gane yawa aha sai wannan sifofi na darajoji ba za da bimar ƙanashihi sai suka rika ƙaruwa bimar ƙanashihi da hauhawan tasowansa wata fannanar sai suka rassantu suka yawa suka rassantu da tasowansa da kan kaɗan kaɗan ne sai ɗan wani abu ya faru sai a gani kawai abin mamaki to da ya fara tasowa kuma sai suka rika ƙaruwa suka suka yi ta wato rassantuwa suka yi ta nau'antuwa wa inda tanahi lil ashuddi yayin da annabi ya cika ƙarfinsa ya kai matukan ƙarfinsa ko menene can qur'ani yake cewa ha hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni to shine na wa inda tanahi lil ashuddi yayin da ya kai makura ya riski ƙarfinsa ya kai ƙarfinsa gani ya ƙarfinsa ta bayyana kawai sai suka bayyana kawai a fili nan kama ba wani haidin ko wani abu sai suka bayyana a fili kawai sifofin an gane walamma ta tammal arba'ina yayin da annabi ya cika shekara arba'in ko a ta iza balaga a shuddahu kaga wa balaga arba'ina sana kenan walamma ta tammal arba'ina yayin da annabi ya cika shekara arba'in ta makanat makanatuhu sai darajar manzon Allah ta tabbata ta makanat makanatuhu makanatuhu ai darajatuhu sai darajarsa ta tabbatu la an kalalin babu wani daƙusa a tare da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala du'fi babu wani rauni tare da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hunakan taha badran wa dauda jalalatin ko hunaka anan ne in taha badran annabi ya cika ya kai makura ya kai matuka ya a haske ya zama badran kamar farin wata a cikin haske wa ɗauda jalalatin ya kai kuma wato kamar dutse jalalatin a wurin girma to nan cewa wa ɗauda jalalatin ko ko ya kai wato kamar wato ya zama kamar dutse a wurin girma to nan abinda ake nufi manufar wurin wato manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi natsatsen mutum ne wanda nitsuwan ma da shi take samun nitsuwa nitsuwansa yadda ka san dutse irin fa fan dutse yake kafe kurman dutse yana motsawa ana ganin dutse yana motsawa to haka nitsuwan manzon Allah yake nitsuwansa yadda ka san dutse haka yake shiru sallallahu alaihi wa sallam saboda nitsuwansa kamar yadda dutse yake kafe yayi nitsu to haka manzon Allah ne tsuwansa take shine nan aka sai matar shi da shi da haka wannan hunaka jaha badaran anan ne ya kai wato makura a wurin haske kamar faran wata wurin cikan haske wa dauda jalalatin da kuma dutse ya kai kamar dutse a wurin girma na nitsuwa kenan menene qur'ani yake cewa kullu firqin kaɗaudil azim kaɗaudil azim cikin suratu menene ma kaɗaudil azim kaga kaman katon dutse daudu ana kaga shi yasa nace muku in an karanta 20 na wani wuri kana tilawa kai sai sai ka ka gane sai ka rika gane me kake karantawa kaga daudu inda ba don an karanta ba ila yau da kana karanta daudul azim baka san ma menene ba ka ɗauke da azim to kaman babban dutse fa ala murtaka majdin a bisa hauhawa na daraja na girma manzala tashi bisa hauhawa na girma wa ɗibi asalatin da kuma tsarkin asali tsarkin asali tushen manzon Allah sallam umman wa abban wa aban duka tsarkakakku ne wa izzati nafsin ya tashi da bisa buwayar rai ƙarfin rai sallallahu alaihi wasallam babu mai ƙarfin rai ma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya sa a gaba wallahi sai ya cin masa annabi baya yin ribas in ya in ya tinkari abu baya yin ribas Allah ya bashi ƙarfin rai sallallahu alaihi wasallam bittuka tare da kuma rigan tsoron Allah da ta lullube shi wa basalatin da kuma jarunta faja'athu min maulahu bushra risalatin kawai sai ga albishir ya zo masa daga Allah ubangijinsa na manzanci albishir irin na manzanci ya zo masa daga Allah ubangijinsa to maddu wanda ake dadansa shi wannan risala din bi ake dadan manzan Allah bi akhzil afwi da riko da yafiya manzancin nasa yana da ɗansa da cewa yana masa wato da ɗansa da cewa ya yi riko da yafiya wal amri bil urfi da kuma umarni da kyautayi da abu mai kyau khudh al afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin ayoyi ne ko ai Allah ya yi umarni wa manzon Allah gashi nan shi din ne aka narka nan to majju bi akhdhi al afwi wal amri bil urfi falam yalu manzo Allah bai takaita ba tafiya yake yi bai takaita ba hatta batta fina jima'aha har sai da ya daidaita ya watso mana ya watso cikin mu baki ɗayan wa'innan nau'uka na abubuwa kyawawa da aka umurce shi da ya aikata mu ma ya daidaito mana su yayi mana bayanin su filla filla aka naɗo mana a hadisai na kyawawan abubuwa halayya da ake so mu ɗauka daga gare shi yubashiru bin ridwani abadan ada'ahu yubashiru manzalla yana albishir gawa abadan ada'ahu ga duk wani bawan Allah da ya mai biyayya ada'aha ya bi wa innan abubuwa da annabi ɗaiɗaito mana aka ce mu bi su ɗin mu yi aiki da su ɗin na kyautatawa da aiki mai kyau ɗin duk bawan da abdan a ɗaha ya yi biyayya ga wannan risala ta manzon Allah da ta umso mana wannan kyawawan abubuwa da annabi aka umarce shi da ya rike su annabi sai rika albishir gare shi birrin duwani da samun yardan Allah irin wannan bawan annabi ya tamar albishir birrin duwani da samun yardan Allah wa yunziru khalfan ya rika yin gargadi kuma khalfan ga waɗanda suka zo yan baya wanda suka mai suka zo yan baya aza'aha da suka tozarta wannan risala da annabi ya zo da ita wannan ada'aha ya yi albishir gare shi wanda ya bi wannan risala din aikin annabi din bawan duk da ya bi amar albishir yubashiru yana mar albishir bil mai bil ribwani da yaddan Allah wannan kuma yunziru kalfan yana gargadi wa waɗanda ƴan baya suka zo daga baya aza'aha suka tozarta wannan aike na manzon Allah yana musu gargadi bin nirani da wutan jahannama fa ayyadahu Allah sai ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya lamma azaha yayin da yake yada wannan risala aike da Allah ya bashi ya zo mana da shi din aiken ga sifansa hanifiyatan aike ne wanda yake hanifi wato sifa ne na aikan hanifiyatan wato wadda ta kaucewa dukkan wani addinin ƙarya addinin musulunci shine addinin da ya kauce dukkan wani addinin ƙarya shine kenan ko fi ghairi linin ba tare da wato soko-soko ba annabi baya soko-soko wala unfi baya kuma tsanantawa baina baina an gane baya soko soko baya tsanantawa ka san kai soko soko soko soko yayi yawa to sai ka shagwaba mutane sannan in tsanani yayi yawa kuma sai ka fasa su su hatsi right to shi yasa annabi yana tsaka tsakin eh fa subhana man ahadahu lil khairi rahmatan ka man ahadahu Allahn nan da ya ba da kyautan annabi Muhammadu lil khalqi ga halitta rahmatan a matsayin gundarin rahama subhana kai tsarki ya tabbata gare shi Allahn da ya dauki kaman annabi Muhammadu ya dauke shi ya ba wa halitta dungurungun yace ya bata kyautansa a matsayin ya zama rahama jinkai gare ta kai wannan Allah subhana tsarki ya tabbata gare shi wa rafa'ahu annabi Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ya ɗaukaka shi zatan a matsayin zatinsa ya ɗaukaka zatinsa wa dinan da addinin ya ɗaukaka shi a matsayin addini a wata nuska kuma duniya nuska ce wannan nuska tawa dinan waye mai duniya akwai mai nuskan duniya babu to akwai nuskar ina ga ina da ita ma duniya eh yawwa to kaji an samu yawwa nuska ce ya ɗaukaka manzan Allah wa rafa'u ya ɗaukaka shi zatan a zatinsa in ka kalli annabi Muhammad zatin jikinsa kawai kaga babba kaga mai daraja kaga cikakke wa dinan haka addinin manzan Allah duk wanda ya ga addinin annabi Muhammad ya ga addinin gaskiya wa dinil haqq yuzhiru ala dini kulli ko ba abu tuwa sai Allah ya ɗaukaka addini kan dukkan addinan ƙarya in kuma kace duniyan duniyar annabi Muhammadu ma baka isa ka taba masa ita ba shine shugaba wurin nuna yadda za a yi zama a cikin duniyar shi kuma zai gaya mana da zaka same ta ba za ta raba ka da lahirar ka ba wa himmatan ya ɗaukaka shi a wurin himma ko wajari fil himami wurin himma annabi muhammadu yadda ka san lokaci haka yake ko lokaci in ya tinkaro yanzu muna karfe nawa muna bakwai da minti 28 ko? To bakwai da rabin nan ba abun da ya sai tare shi hana shi zuwa. Yana tahowa ba abun da zai ɗaya da shi sai ya taho. Ka san dai ba yau za a alkyama ba, saboda yau ba juma ba Garanti ba za a yi alkyama yau ba. Lalle ka ce ba za ta zo ba, za ta zo. Sai dai ka mutu ba ta zo ba, amma ita kam sai ta zo. To haka himman manzon Allah yake. والدار بالهمم وجلله نورا الله sai ya lullube shi da haske annabi Muhammad Allah ya lullube jallalahu ya lullube shi an gane da haske wa ilman ya lullube shi da ilimi zalla in kaga annabi Muhammad to kaga ilimi yana tafiya da kafansa wa hikmatan Allah ya lullube shi da hikma kaga jallalahu can hadisin da annabi ya kira sayyidina ali na na fatima al-hasan al-husaini jallalahuma jallalahu biki sa'i sai lullube su da mayafinsa jallala shine ai wa jallalahu nuran wa ilman wa hikmatan ya lullube shi da haske da ilimi da hikma futuwatuhu yaruntan annabi muhammadu sallallahu alaihi gabaki ɗan ka ɗauki rayuwar yaruntansa lokacin da yake yaro mislul kuhulati ismatan kai yadda ka san gwarzonta ne mislul kuhulati yadda ka san gwarzonta yanzu dukan mun na aibawan da kai kuhula kaf din mun nan kaf din mun nan ba wanda ya kai kuhula don ba za ka zama ka halu ba sai ka kai shekara 40 eh shi yasa alqur'ani ne tabbatar da kenan annabi isa zai dawo yukallimu nati fil mahdi wa kala wa min salihin an dauki annabi isa yana shekara 33 33 chip a duniya wa yukallimu nasa fil mahdi Allah ce zai magana da mutane yana tsumman jego an riwaito yayi din an ji right yayi قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما يعني كنت اوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبشرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا هكذا يا زوا قرشه har inda Allah ya zalika Isa ibn Maryam to kowa ya yi magana ka fil mahdi wa kahala ma'ana an yi shafe wani abu ne wa yukallimun nasa kahalan kenan zai magana mutane lokacin da ya kai gwarzo kahalu to kahalu kuma dole sai an kai shekara 40 ake kira mutum kahalu to tun da ɗan shekara 33 aka ɗauke shi ashe kenan zai dawo zai sake kamar yadda hadisi ya faɗa zai zo ya jona daga 33 ya shekara bakwai har ya yi aure har ya aifu zai aure annabi isa zai aure to sai ya cika shekara 40 din sai ya fara kira ya fara kira ya karfafi na biyu ahmadu sallallahu alaihi wa sallam addinin sa zai karfafa kuma ya zo har a ya rasu a zo a binne shi tare da manzon Allah wannan guri ɗaya da ya rage nan dai wurin kabari ɗayan nan wallahi na shi ne shi za a sa shi aka barwa kuma nassi ya tabbatar da haka zai zai kwanta tare da wadda yake shugabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga kahalu kenan wai kallimin nasa fil maji wa kahala to nan shi yasa nace nan duk mudin nan ba wanda ya kai kuhula dole ga kai 40 to mai maganan ma dan 82 ne 1982 ko to 82 zuwa yau na 40 da na eh 30 da na kai sorry da shida ko ana neman da bakwai wajen bakwai mai zuwa nan zan cika da bakwai cif ko haka ne eh yi wajen bakwai mai zuwa july aka haife ni 27 july kaga da saura kenan da bakwai din ma saura yan watanni to kaga da saura to shine nan um aha shi manzon Allah yarintansa ma kaman gwarzanta ne duk ɗaya ne ismatan a wurin kariya yanda Allah ya kare shi bayan ya zama gwarzo baya iya sabo hakan lokacin da yake yarintar ma wurin kariyan Allah katangan karfe da Allah ya masa na kiyayewa na baya aikata zunubi to haka yake tun a fituwa din lokacin da yake yaro fala fikruhu yasu yasu ko wala wala fala fikruhu yasu ba wani tunani ɗaya daga tunanin manzan Allah da yake rafkana annabi ya gafala kalla wala tunaninsa ba ya rafkana kai ne wai wata rana za ka abu sai an taɓa aka rafka la ka ci ayya wallahi talla na manta ne na gafala ne na ɗan rafkana ne ba haka bane ashe kaza ne ban da manzon Allah lokacin da ana sallah ya yi sallama sallah ba ta cika ba da zuliya ta yi ya ce masa anasita an kusurci salatu mantuwa kai ne ya rasulullah ko kuma an rage sallah ne daga yau an yi wahayi mun samu sauki ta dawo biyu da ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba don Allah ku duba min wannan amsa yi to har yau wanda bai san annabi bai san menene ba amma mu malamai mu da yake sun san manzon Allah suka ce ma'anan wannan koyarwa ne yayi to in bai kabili da baji ba ina duniya za ta koya sai ai kaman da gangan kawai a cika sallan kawai don a koyar da in ta zama ku tunda kuna mantuwa kuna gafala in ya faru ga yanda za ku in bai yi ba ina za mu koya shi ne kawai sallallahu alaihi wasallam da aka fara fikruhu yasu ba wani tunani na daga manzon Allah da yake rafkana wala qalbuhu yaghfu ko ba wani zuciya daga manzon Allah da yake bacci eh o yukfi Allah afwan naga wani abu ne sai zama kaman wawu يكفي يكفي ولا قلبه يكفي babu wani zuciya na daga gare shi da yake bacci bacci hadisi ya tabbata ga yana a tajin jami'in usul ko mala'iku da suka zo za su kawo annabi wahayi sako daga Allah suka samu idon sa na rufe sai wani ya ce a tada shi mana sai amar bayani sai wani ya ce a a inna mata namu ainahu wala ya namu kalbuhu aidonsa ne kawai yake rufuwa amma zuciyansa a faɗake take innal qalba na'imatun wal qalbu innal aina na'imatun wal qalbu yaqzan idon ne kawai yake rufuwa amma zuciyansa bude take tana jin mu faɗa kawai suka ce a a tada shi suka ta musu karshe dai aka ittifaki akan wanda suka ce yana ji na sha faɗa a wurin majalisi ya ce ai da bai ji ba da suka faɗa ba su taɓa shi ya tashi ya buɗe idon ba da bai ji ba ai da ba mu ji ba koya so annan wannan shine ya zama kaman ka kai da in ka kwanta inda ka san an jefar da rigizan buhu a ɗaga a zaunar da kai ba baka sani ba a kwantar da kai man zuwa na baka labari ka ce ni din sai kai din kai za ka ce wai annabi mutum kamar kowa Allah ya sauke wa kaifa wa qad naqqa min ar-rijz sadrahu rijz sadrahu wa kaifa yaya za a yi haka ya faru a ce annabi yayi bacci zuciyarsa ta yi bacci ko kuma tunaninsa ya rafkana ya haka zai ya faru wa kaifa ta yaya zai faru wa qad naqqa min ar-rijz sadrahu hakika an riga an tsarkake irjinsa daga duk wata dauda daga duk wani dotti ya zai bacci ya tunanin su zai abin nan kai ne kake da problems gobsosi a cikin zuciyarka abubuwa sun yawa da an kawo ma bayani kace ayya sai ka faɗi magana kace a ba haka fa ba na faɗa a haka ka faɗa kai ne da kai muka kullu wannan a'a wallahi na manta abubuwa sun yawa to shi an shafe an wanke an kalkal da zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam wa kaifa ya zai iya faru haka wa qad naqa min ar-rijzi sadrahu haqiqa wa qad naqa sadrahu an tsarkake zu kirjin sa min ar-rijzi daga menene dauka daga datti inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt rijsa rijisu da rijizu duka dauda ne karki hada duka dugogi ne وخفف وزرا وزرا كو كان انقض ظهره وخفف وزرا sannan Allah Ubangiji yadda ya tsarkake kirjinsa daga dauda wakafafa wiziran sai sassauta wato wato wasu shi lamarin manzon Allah sallallahu alaihi sai an yi ta kokarin yadda za a isar da abin kar a faɗe shi yadda waɗansu za su iya faɗi su ka san da wizu ai ko wala ta ziru wazirta wizra ukhra laifin wata baya shafan wata rai ko to wa ka fa wizran sai sassauta masa nauyi kana an qaba baharahu wadda ya nauyayi bayansa wanda ya nau ya yi bayansa amma mu ɗauka wannan nauyi ɗin wannan laifi ɗin wannan zunubi ɗin na al'ummarsa ne sai ka ɗauke masa da sirrinsa saboda shi ko ya zo a nasi zai zama kafili namu ko mai lamun na zunubanmu da laifin naka annabi ya ce a kai ka aljanna shi an gama ba mai kuma cewa yana da magana kuma dama shi ne ɗan lelen Allah ya ce ban da wannan a wuce da shi ba bashi a duniya ma gashi mutum ya yi laifi a ce ya wuce sauna wa shadda biro ilkudisi jibril azrahu ko wa shadda azrahu kuma ya ƙarfafi taimakonsa ya ƙarfafi azrahu menene can surtuba هارون أخي أشدد به أزري أزري كقرب في تيمكونا دشي شي النبي هارون دان قوانا دي تيمكون da zaka mini ka karfafi wannan taimakon ta hanyar aiko shi a matsayin manzo sai ka ga abun ya yi mun je mun yi nasara to shi ne nan washadda azrahu ya karfafi taimakonsa shi annabi muhammadu bi ruhul qudsi da numfashin tsarki ruhul qudsi jibrilu kenan da ruhi nan mai tsarki jibrila shine jibrilu fu'adun zuciya ce tawallat kaffu jibrila duhurahu wanda tafin jibrilu ya jibinci tsarkake shi ya ciro shi ya wanke shi ya maida shi ko zuciyar manzon Allah kenan su sallallahu fu'adu zuciya ce tawallat duhurahu kaffu jibrila hannun jibril ya jibinci ma'ana tsarkake shi fa zada mazida sufi sai yayi ta daduwa yayi ta daduwa yayi ta daduwa irin daduwan nan irin karuwan nan na asubahi kashfan ala kashfi yayewa bisa yayewa asubahi kan tana yayewa yake ga haske na karuwa yayi ta karuwa yayi ta karuwa haka haka hasken zuciyar manzon Allah kullun ƙara haske yake kan haske sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan baituka insha Allah sai juma'a za mu zo mu karanta rigowan ko insha Allah karatu dai mun dawo daga yau kowa ya ci daga yau mun dawo karatu sai a himma wadda ma bai da labari a gaya mara wadda ya manta a tuna masa mun dawo kan aikin sana'ar wadda muka fi mai da hankali a kanta muka fi kuma ƙorewa a kanta ko muka fi shagara da ita daga babu latti babu bashi babu kuma zuwa a yi karatu a koma a naɗin littafi sai gobe a zo da shi baka taimaki wannan halkata ba baka taimaki al'umma na tijjaniya na wannan yanki namu ba baka taimaki jama'ar faiban show ibrahim na yankin namun nan ba saboda me saboda amana ce wata rana za mu nemi ka isar yanzu ma zan ba da wani sanarwa ina tunanin ila kun san ni ne da firhudu ba ko wannan juma haka ne haka ne ina ji ko wancan satin ai wani ne ko ba ni ba to ni ne da firhudu ba to an ga yace ne wani daurin aure a cikin ku yan alaka arama man sai idan tafiyan ta yiwu zan yi firhudu ba sai mu fassaran harafi da safe kila mu ƙara rabin harafi mu ƙara shigar da wani ma in kuma na tafi daurin auren nan to kai za ka yi da haka sai ka shirya ka zauna an kare kawai ka ƙaddara ma za ka yi kawai idan ɗaya ne daga cikin 'yan zawiya ya gayyace da daurin auren ƙaninsa bashir gittaru musamman a gaban su aliyu majiya ya kawo min aidi kuma har gombe ne kuma immediately ana sauka daga sallar juma'a ne so kaga which means inda zan attending kaga babu firhudu ba kenan kuma kowannen ku ya zama a hankare karka ji ana sa malam sa'idu wata rana ce malam ibrahim wata rana malam harun hafiz wata rana malam usman goram wata rana malam adamu garin alkali wata rana haka dai ko mal ahmad wane ne to wani abu ne nake yi karar mutum ya ce wai shi kam ya tsira alhamdulillah ni kam tun duk wani nune nune da ake nan ba taba nuna ne ba to hausa sun ce shi tsuntsu mai wayo a wuya ake kama shi suwa ina zuwa wai majalisi in ce su dan taba kafin in zo ba in yi to kai watakila dukan farko kawai zan ce majalisi zan shirya za a shirya sai an gayyace ni kawai sai kira ka ce to kai zaka delivery ni ba an da wani abu banda zan sauna in ji kawai to wallahi kowa ya ankara kowa ya ankara kar ka dauka kasha babu babu daya a cikin ku wanda baran in ta kama zan nuna shi kowa malaidi a ankare arama mala yusuf a ankare arama mala umar a ankare Mala Umar, Khalifa a Ankare, Modibo Yusuf, zama a Ankare. Zan da gangan wata rana wallahi za ka yace ne wani gari ma baka taba yin wazi a cikin garin nan ba ko in tura ka ko ba in sa mutanen garin su dauka min su turo min ta wasa kan ka dawo ma karatun ya riga ka kaman na wasu karatun ya riga ka zuwa wurina dawo garin haka kowa ya zama ankare shi yasa ba ni son mutu ya karatu ya je aji yanda ga ga mal umar shedan makarantar shi yanzu yadda aka daura su muka daura su karatu ba kama hannun yaro gaba uku banda lokacin da ake karatu banda naka wanda in an koma gida an dawo karatu rana naka ne in ka gada ma kai karatu in ka wannan duk kowa in an fita break ma wasu suna yi wannan duk ba namu bane naka ne yan tashi ga makaranta ma ha zuwa isha you are free naka ne in kai karatu naka ne namu shine bayan isha'i kai ta duka a dare tsakiyar dare ka yanke bacci ka tashi kai ta duka sannan an yi sallah asuba kai ta duka illa ma da irin su wanda suke cikin halga yanzu aiki ya samu kwana ne kun da duk zamu karatu kadi sai kenan an samu akasi na wannan suna da kuma uzuri na karatun halka ne yasa ba su samu su kai haka dai Allah ubangiji taimake mu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fakum gisa lana bil abi abar ya yutra adan murad ajal ya man la lam yakun kalla wala wala bil badan kullu tabu abada ya man la shabiya hawa wala bil jiya min kulli khaif wadai ya rabbu ya rabbu ya man la lam fiktu fardi bi matkad fi gamamu wala nasab wala hasab bil mustafa mutaj sayyidina muhammad al ari sabi amam sallallahu alaihi wa ala khairil wara jidada muhammad al ari sabi sanadu allahumma salli wa sallim al fatih al qawl wal khatim ma sabaqa nas al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك بالعزة عما يصفون الحمد لله